بسم الله الرحمن الرحيم الملاحظات على أقوال الفوزان وجماعته الباقي الهامس bincike na biyar wa fihi fasul akwai fasali a cikin sa wal fasulul hamis ashara shine fasali na sha biyar fil mulahazati a cikin nuna wasu mulahazozi ala qawalil fawzan musaddar ta kan fawzan ɗaya daga cikin malaman saudiya da kungiyar sa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim kuma ya salati ga annabi mai girma وبعده bayan wannan يعني على kula fito an zara ikhwatil kira ni ina jan hankalin yan uwa masu girma ina jawo hankulan yan uwa masu girma ala ani tawassaltu kitabin cewa wani littafi ya zo hannuna عنوانه Mi- sun- ah, sunan wannan littafin بين الإجراء haƙwai haƙoƙin annabi tsakanin girmamawa da ɓatawa ga ومؤلفه wanda ya tara littafin shine shehu salihu dan fauzan al fauzan haka za ka taba haka ya rubuta yadda kuka ga na- na rubuta dinnan haka ya rubuta a bangon littafin ومعه جماعته tare da shi akwai wasu kungiya يصفهم yake بأنهم أعزاب sufanta su da cewa su duk membobi ne كبار a العلماء cikin majalisar manyan malamai a ƙasar saudiya فلما نزل yayin da na dubi الكتاب wannan littafin فإذا هي sai فإذا za هو mu sai daga موضوعه abin da yake magana a kai tabdi'ul mutafilina da kira da wuri sallallahu alaihi dangana masu taruwa dan tuna haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa bid'a وتضليلهم da kuma cewa sun bace بصفة da الآمة gaba daya بالخصوص a su musamman الصوفيين sufaye yana kokarin ya nuna cewa sufanci gaba daya bid'a ne a addini الذين هم sufaye ne su خلفة ne المؤمنين tsarkakakku zababbu a cikin mummuni tun tuntuni har zuwa yau sallallahu alaihi wasallam Allah ya isa mana madalla madogara فهذا هو باب wannan abin da mai littafin nan ya dauka shine hanya ta raba sahun musulmi وبدل da الشقائق zub- da zuba wato da shan rarrabuwa da gaba a tsakanin musulmi أقول لكم ni magana da zan muku ko masu wannan littafin kai shan fauzan wani wato da zina ma'aka da yan uwan tafiyar ka wanda suke tare da da ku tare da kai لعلكم تمثل المملكة العربية ko dai ba والسعودية، kuna wakiltar saudiya ba ne لأن هذا domin كما abin da muka قلنا ga لكم ko rubuta فأول ya fito daga الأقوال gare ku السعودية.
ya saba da abin da da muke sauraron mu ga ya zo daga yan uwanmu mutanen Saudiya فإنا كنا domin dacin من abin da توليد muke sauraro السنة daga المسلمين yan uwa na Saudiya shine su yi kokari wajen haɗa kan sahun musulmi وجمع شملهم da tara ra- haɗuwarsu وتعاونهم da taimakon juna في أعدائهم akan tarar makiya في هذا a wannan الزمان zamanin wanda makiya musulunci suka yawaita a ciki suka yi shishigi suka haɗa ƙungiyoyi don yaƙar musulmi بدلا من هذا amma a maimakon a ce ku a mutanen saudiya kun yi ƙoƙarin wannan فإذا أنتم sai ga أقل ku Allah وأنتم ya yafe muku tubadde una kuna dangana musulmi ga bid'a kuna dangana su ga bata kuna dangana su ga kafirci kuna kafar kafirta mafi yawan da bangare na musulmi كأنكم تتقربون kai إلى ka je الله ku kun تعالى ɗauka cewa bisa kafirin musulmi na ce musulmi sun kafarta ita ce babban ibada da za ku yi wajen Allah.
متسابقكم littafi للتبديل idan tsere والتبديل ne da kuke ga danganawa ga bid'a da batarwa da kafurtawa ga mafi yawan jama'a na daga musulmi فحسبنا الله ونعم Allah ya الوكيل san mana ba da lamar dogara wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim وبتلك a wannan المناسبة munasabar وأبدي بأب ina so الملاحظات in bayyana sashen wasu mulahazozi bisa sashen maganganu يتحدث عن wanda هالسادات الكرام wannan manyan malamai suka ce sun magana a kai a Kitabin wannan littafin Sadiq nasu da aka gabatar da ambatansa sunansa فأقول للشيخ zan ce da shi shi الشيخ sani صالح kwakwun kwauzan الفوزان kwauzan إن قولك da kace أن الاختفال inna بالكرام ita ba haƙiƙa taruwa to ko wannan lati ba da ɗin ma ya yi kyau haƙiƙa الكرام taruwa والنبي صلى tana wannan manzo الله عليه وسلم sallallahu من alaihi البدء wasallam المنكر yana daga bidiyo inda za a yi musu su za a yi kushe su هذا لا يقوله من له وانا ما إيمان قلعت زيت عنها.
في الإسلام Wan- wanda yake yana da koma bayan ɗanɗanon manufar musulunci ba zai iya faɗar wannan magana taka ba فأحرى ballantana wanda آله yake cewa shi malami ne kamar ka لأن البدعة domin bid'a عرف العلماء malamai sun yi ta'arifin Ya ta Allah, cewa ta kamsaka kasu gida biyar حق سامي الشريف kamar yadda shari'a hukunce-hukuncen shari'a suka kasu gida biyar واجبته akwai bid'a da take wajiba ومحرمته akwai da take haramun ومندوبة.
akwai da take manduba akwai da take mubaha akwai da take makaruha وسيأتي بيانها da إن شاء sannu الله bayani akan wannan rabe-raben guda biyar na bid'a zai zo in Allah ya so وقولك da kace إنه munkaru Inna wai wa haɗuwa munkar.
dan maulidi ai munkari ne abin ƙi ne هذه قولته wannan منكرة.
magana ce mummuna amma alimta annahu ashe harimal ba san halala anna muharriban halali cewa wanda ya ce abin da yake halal haramun ne wa ba halilil kamar haram wanda ya halatta haram da halatta haram da haramta halal ai duk tafiyar su daya amma samita ashe qawlan ba ta yi magana sallallahu alaihi manzo sallallahu wasallam alaihi wasallam da yake Ban cewa ƙara wanda da ya ce ya dan uwansa kafiru, kai kafire ne a to hadima, a hadima.
dole a cikin sa a samu kafirin wala anta la tahsabu kai muslima ba ka illa ɗaukar anta musulmi in ba kai ba aw man ittaba'aka ko ko wanda ya bi ka in kana al'amra in kazalika ya zamo ka ɗauka kai kaɗai ne musulmi ko kai da wanda suka bi ka to ba wata magana ma da za mu yi tare da kai wa in kana almuslimu idan ko والذي musulmi عرفه رسول الله shi صلى ne الله wanda عليه manzon Allah ya وسلم faɗa mana shi بقوله da ya ce أمرت أن أقاتل an الناس umarce ni in yaƙi mutane حتى يشهدوا أن sai لا sun إله shaida la ilaha إلا illallah الله وأن muhammadu محمد رسول الله rasulullah ويقيموا su الصلاة bai da sallah ويؤتوا su ba da الزكاة zakka إذا فعلوا idan ذلك suka aikata wannan قسموا مني sun kare دماءهم jinnansu da وأموالهم dukiyoyinsu daga لله gare حق ni الإسلام sai faɗa haƙƙin musulunci duk abin وحسابهم على الله da suka yi sa- za su koma ga Allah ya musu isari بل to dai wannan shine musulunci wanda duk ya shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan zai tsaye da sallah zai ba da zakka ya zama musulmi فالمعتدلون كما تهوى سننا بسنة هو المنزول صلى الله عليه وسلم والمسلمون to ai والمؤمنون hakika su ne ma musulmin mummunai القانتون masu biyayya الذاكرون masu ambatan الله كثيرا Allah da والذاكرات yawa maza da mata وأقرب شيء لوصفهم a mafi kusacin magana da za a faɗa a sufanta su مراد الجنة a kira su dausayin aljanna ko a kira duk wurin da suka taru cewa dausayi ne na aljanna وخصوصا musamman الصوفيون sufaye الذين عرفوا ولا أن الشخص- شعائرهم الخاصة بهم cewa alamarsu wadda take banta da su مداومة ذكر shine الله dorewa تعالى ga ambatan Allah zikiran ilahi zamhudi ta li zikrihi fihi alqulubu tadibu wal afwahu أفرادا suna وجماعة daidaiwa ko suna jama'a ومعروف abu ne wanda عند kowa da الناس.
kowa ma ya sani Allah ya shimau a hadan ba ba- cewa ba da za a ciki wani ya dore musu ambatan Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai sun ƙaruwa ce za wannan su sufi ne duk wanda aka ga ya dore ambatan Allah sai ya ce sufi ne Allah wa min ko kalami da ko- ko dai yana daga almajiran shehuwa ne ko ya danganta da ɗariƙa kaza azabi shi wannan abu ne sananne da ganin ido walaysa ba'dal iyad abin da aka gani ko to wani bayani ko za a kara a kai wai na kun zikiri kewayo kungiya kungiya ta ambatan Allah ba a samun ta galibi sai ko a cikin kungiyoyin sufaye haduwa dan jina maurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi kusacin abu da za a faɗa dan asfalta wannan taruwar a ce haduwa ce taruwa ce daga taruwar da ake dan ambatan Allah allazina wasafahu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa dausayi ne na aljanna لأن العمل domin فيه aiki a wajen maulidi Wala da'ira ana gina shi ne wa'adatan.
koyaushe ga al'ada bisa karanta Ya wata ma matar sunan littafin Allah ta'ala ta'ala.
abin da ya sauwaka daga littafin Allah a Al-istighfari, istighfari al-zikri, a ambaci Allah a salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a hikaito sirar manzon Allah da yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وهذه wannan ko gaba صفة ɗaya الذكر abin da aka ambata shine sifar jama'a kewayo na zikiri التي قال رسول الله صلى الله wanda maza Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya أنها faɗa رياض cewa الجنة.
dausayi ne na aljanna inna ha riyalul jannati dausayi ne na aljanna قال صلى maza الله Allah sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم ya ce إذا مررتم idan ku wuce da برياض dausayi na الجنة aljanna ku فارتعدوا ku tsaya ku yi kiwo قالوا وما sabai رياض ta ce me الجنة ya يا dausayin رسول aljanna ya الله rasulullah قال هلأ ya ce بذكري.
kungiyar masu ambatan Allah وقولك kai إن fauzan da المعتدين kake wai بهذه masu المناسبة haɗuwa dan munasabar maulidi يجعلون هذا الاجتماع suna sanya wannan haɗuwar tasu ta kunshi wani abu da yawa wanda yake haramun da abin da yake ba daidai ba daga cuɗanyar maza da mata da rawa da waƙe-waƙe da wai ayyuka na tare da wani da Allah bisa yadda kai kake faɗa kamar cewa su nemi taimako da manzan Allah ya akarma al'imani man aluzu bihi siwaka inda hudusul hadisul amri da kiransa da neman taimako da shi bisa abokan gaba غير ذلك bisa wani wannan على حد bisa تأبيرك yadda kai kake faɗa يا سيدي malam ka gane هذا كثير wannan من fa ƙarfin rai ne mai yawa bisa yi da mu- da musulmi ورميم da jifar بالمحرمات su da abin da والمكفرات suke haramun ko masu da- mai da mutum kafiri والإطلاق عليهم da kuma بهذه wani laƙi alaihim wani laƙi alaihim da hadin هذه الصفات sifati a ce za a yi kiran musulmi kafiri ko a kiran musulmi cewa haramin abin da yake haramin ne Ta yi ko nuna munkari ne ba daidai ba ne a لأن shari'a عامة المسلمين domin mafi في مشارق yawan الأرض musulmi a gabashin ومغاربها ƙasa da yammacin ta يعتقلون به suna الكرامة taruwa don tuna والنبي maulidin صلى الله عليه وسلم.
manzo an- sallallahu alaihi wasallam إلا فرقة in ka ga المغاربة waɗanda yake sun tsa- tsame kansu a wannan to ƙungiyar wahabiyawa da ire-iren su a ralwara illa huwa ta najidi واعلم بأن كل من آه، واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعده فكان أمر رشدا أرى الورى إلا قوات نجدي kowa ya ji da a maulidin nan sai wancan batattun na najido allati antum minha wanda ko kuna cikinta ko kuna cikin wahabiya wannan fa idza kunta ta gabalu in dai za ka yadda anna mawjudina muslimina ghayrakum cewa akwai musulmi ba ku ba fala yanbaghi to wala ai bai yajibu kamata al-islamu ba alayhim bil bai fisq halatta ba ka ce za ka kira sauran musulmi Ko kangararru wal kufri ko ka kira su kafirai wa innahum musawadu domin su ne jama'a mafi yawa a cikin musulmi والسواد الأعظم jama'a mafi yawa daga Ya
musulmi yajuzu ba daidai ba ne a ringa yi da su Wala rami ko a wala ringa fuska.
jefansu da Wal kangarewa kufri.
ko kafirci لقوله صلى الله عليه وسلم sallallahu لا ya تجتمع ce أمتي على al'umma ta ba ضلالة da za ta haɗa kai bisa bata ويد الله مع الجماعة da cewa taimakon Allah yana tare da jama'a ومن شذ شذ wanda ya إلى bauɗe to النار shine ya bauɗe zuwa ga wuta رواه Ibn الترمذي ya rawaito hadisin وقال manzo صلى Allah الله kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce عليه وسلم من قال wanda yake لأخيه da kansa kai يا كافر kafiri Kada ba a ne to ji dole a haƙƙin ciki a ba.
samu wanda yake kafirin إذا Tunda yake haka ne?
قدير ko da za mu ɗauki mafi nisan gwargwadawa فإن كنت شاهدت ف- هذه in الأعمال ka ga sun wani yi irin wannan ayyukan نعم au ba'ara ko Au ka ga ba'ara.
wani abu daga cikin wannan ayyukan a cikin sashen masu taruwa don yin maulidi يذكروا بالاسم to ai abin da ya kamata abin da ya wajaba a kanka ka ambace shi da sunansa wani abin da ya yi a wajen taron maulidin da ya yi ba daidai ba ne don ka zaye wala tudilik Wala ala tudilik sawadil ala azami sawadil min al-muslimin min al-muslimin.
amma ba ka ce gaba ɗayan jama'a mafi yawa daga musulmi wai duk sun kangare ba
وإن لم تشاهد idan ko ba ganin sa kai ba وليس أنت له إلا الذنب ba abin da kake sai zaton cewa haka yake أو أو aw خبر habarin ko ko wani labari nukila ilaika da aka turo gare ka ينبغي to ai ya zama wajibi ka tsaya ka nemi gane ya abin yake a hakika حتى تقف har على ka samu حقيقته.
gano hakikan lamarin قال Ubangiji تعالى ta baraka ta'ala Ya ya ce ayyuhal lazina ya amanu kowane in suke faɗa ja'akum mu ne fasiqun idan kangararre ya zo muku da fatabayyanu labari an tusibu to qawman wajibi ne bijahalati.
akan ku ku tsaya ku bincike labarin ba daidai ba ne ku ce za ku yi aiki da wannan labarin ku zo ku taɓa wasu mutane bisa rashin sani tusbihu ku waye ala ma gari kuna fa'altum masu nadimin.
nadama bisa abin da ku aikata وقال Maza صلى الله da sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam kuma ya ce Iyyakum ina hana ku daga aiki da zato Wa inna domin zanna zato aqrabul shine mafi hadisi.
karyar magana Wala wala ta tajassasu.
ba daidai bane ku tsaya binciken Wala al'aurar tajassasu.
junan ku ba daidai bane ku ringa hangen aibin wani فلا تهاجروا ba daidai bane ku ringa Wala junan ku tabaghadu.
hasada ba daidai bane ku yi gaba da ولا juna تدابروا Ka- ba daidai bane ku ringa juya wa junan ku baya وكونوا ku عبادا الله zamo bayan Allah ƴan uwa رواه wannan البخاري hadisi Buhari ya ruwaito ففي تفسير ابن ya zo a كثير cikin tafsirin ibn kasir al-juz sadis juz'i na shida sabha salasu bi'atun wa arba'in wa sab'ina shafi na ɗari uku da sab'in da hudu ما نسوا abinda nassin sa Kala katada qatada.
ya ce وكان manzo رسول الله Allah صلى sallallahu alaihi wasallam الله عليه وسلم ya kasance يقول yana cewa التثبت من a الله tsaya a ne a tabbatar da abu kafin a ce za a yi aiki a kansa haka din daga wajen Allah ne وعجلته من gaggawa ko الشيطان daga shaidan ne وفي تفسير ya zo قوله a cikin تعالى tafsirin faɗin ubangiji ولا تقف ما ليس لك ba daidai به ba ne ka علم bibiyi abin da ba ka da ilimi a kansa ba ka da sani a kansa domin ji da gani da zuciya kowanne daga waɗannan za a binciki ma'abucinsu daga gare su قال علي بن da abin ابي da طلحه kunne ya ɗauka ya ji alhali bai ji sosai ba ko abin da gani ya ɗauka ya gani alhali bai gani sosai ba ko abin da zuciya ta rinda sassaƙawa bisa dogara da wani abu wanda yake zarar zato to za fa a musu hisabi akan haka Ali ibn Abi Talha ɗaya daga cikin gaggan malaman tafsiri ya faɗa عن ابن ya عباس rawaito daga Abdullahi Abbas يقول Abdullahi Abbas ya ce لا تقل وقال kaskace الاوفي Mhm, wa la kakkace ta- wani la ta ya yi ruka kaza da zalai alhali ba sama da gani ilimi.
kai ba aufi ya ce kakkaje la tarbi adam kakkace za ka jefi wani bimalai salaka bi ilmin da abinda baka tabbatar ba وقال محمد Muhammad بن ibn Hanafiya حنفيه ya ce يعني abinda ake شهاده nufi الزور kada a bada shaida ta ƙarya وقال قتاده a katada ya ce لا تقل ra'ayi walam tara ولم kakkace ترى ka gani alhali baka gani ba وسمعت ko na ولم da تسمع.
alhali baka ji ba وعلمت ko na ولم san تعلم.
an yi alhali baka sani ba فإن الله domin تعالى wani tabaraka سائلك ta'ala zai عن tambaye ka daga ذلك wannan gaba daya ومضمون ما ذكروه abin kunsar abin da sa wannan masu tafsirin suka ambata أن الله cewa تعالى ubangiji tabaraka wa نهى ta'ala عن القول ya yi بلا hani da na علم faɗi magana in ba tsaya an tabbatar ba بل الظن bari zane bari a faɗa da zarar zato الذي هو wanda التوهم shine والخيال tsarawa da surantawa a zuci كما قال kamar yadda ubangiji تعالى tabaraka wa ta'ala ya ce تجتنبوا ku كثيرا kiyaye mafi من الظن yawan zato إن بأر الظن domin wani abu إثم a cikin zaton zunubi ne وفي الحديث ya zo a hadisi إياكم والظن Zala salasala ce ku kiyaye zato فإن domin الظن أكذب zato shi ne الحديث mafi ƙaryar magana لا غير zuwa ذلك wani wannan وقولك da kace إن الاستغاثة wai a yaushe برسول ba الله da صلى manzo الله sallallahu alaihi wasallam da عليه neman وسلم taimako شكر da shi neman kafirci ne وهذا لا يجوز شرعا wannan magana ta ka ba daidai bane a shari'a ba daidai ba shi a shari'a domin abin da ake kira shirka shine kafirci والعياذ Allah بالله ya kare تعالى ألا yanzu تعلم baka أن san من كفر cewa duk مسلما wanda ya kira musulmi kafiri ba Kar ka fara to shi bilas din ta san da kafara ya Rasulullah koma shi kafiri sallallahu alaihi da wasallam.
nasu hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam alƙali wanda ya من ce قال لأخيه يا wanda ya ce da قاتل dan uwansa kai kafiri ne فقد باء to dole a بها cikin su za a samu kafir إذ لا سبيل لك إلى تكفير dan ba ka da wani dalili ba ka da wata hanya الله صلى da الله za عليه ka ce وسلم dan ma- masu kama kafa da manzo sallallahu alaihi wasallam sun kafirta ba ka da wani dalili da za ka ce dan an yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan an kafirta اللهم إلا haka ne إذا sai كان fa اقتداء idan منك kana yin بمحمد haka ne dan بن kana koyi da Muhammad عبد الوهاب ibn Abdul Wahhab الذي قيل wanda aka ce إنه كان shi يقول yana cewa من توسل wai إلى duk رسول الله wanda صلى ya tawassuli ya tsanantuwa da الله عليه وسلم فقد كفر manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama kafiri نعم فهو إذا كان حقا idan haka din ya zama gaskiya ya kulu haza idan ne shi yana faɗar haka fa huwa ahwal wa ya kowa bukata zuwa wanda zai nema masa Allah ya gafarta من masa نشر هذه daga ya da irin wannan magana da waninta daga matsaloli التي tu'zalahu wanda ake dangana ta gare shi والتي مضمونها wanda abin da ta كثير kunsa shine المسلمين.
kafirta musulmi عفى الله عنا Allah وعنهم ya yafe mana ya yafe masa وعلى كل a حال kowane hali من كان له عليه حق wadda dukkan wanda yake yana da haƙƙi a kansa أو أو Kawai na بينه wasu صلة latin rahimin صلة wato رحم wanda Muhammad bin Abdul Wahhab yake da haƙƙi a kansa ko akwai wani sada zumunci tsakaninsa ويسأل الله له to ya المغفرة zama wajibi a kansa ya tsaya tsayin daka a yanzu ya ta nema wa Muhammad bin Abdul Wahhab gafarar Allah ولا ينشر عنه سيئا shay'an min نعم، شيئا من zalika kada ya ذلك yadda ya ce zai yada irin maganganun nan da aka ce shi Ibn Abdul Wahhab ya faɗa
والله الموفق Allah shi ne للصواب mai wa bayi gam da katar ga abin da yake daidai فهذا هو حقه عليكم wannan shi ne haƙƙin shi Ibn Abdul Wahhab a kanku وأنتم ba wai ku يا yaɗa maganganunsa ba ku dawo ma ku ta nema masa gafarar Allah kan kata wato abin da ya na taɓargaza fa an ɗin ku ɗin nan la'allakum lan taqifu ko dai ba ku samu gano لا ما جاء abin da ya zo بالتكفير.
bane a game da kafirta musulmi وسأقول da لكم إن sannan zan شاء muku الله bayaninsa in Allah ya Ya hazihi so a wannan risala وقولك fadin ka kai fauza da kace waya صلى taruwa الله dan عليه tuna maulan وسلم manzo sallallahu alaihi wasallama تشبه بالنصارى a wai kama ne da nasara وهذا غير wannan magana ce wadda ba za ta zo ba فالنصارى domin kuwa ya ƙara su ƙoƙarin nasara Qur'ana.
sun taron su suna karanta qur'ani ai ba sa karanta qur'ani Allah.
ba sa neman gafara Wala Allah yusalluna ba sa yin ala salati ga Allah sallallahu nabi alaihi wasallam yadhkuruna Allah ba sa ta'ala.
abadan Allah والمتفلون wanda suke taruwa ku dan بالنبي suna صلى mamakin الله manzo sallallahu عليه alaihi وسلم wasallama هذا هو موضوع wannan shine الاجتماع manufar taron su su amba- su karanta qur'ani su istighfari su salati ga annabi su ambaci Allah
نعم al-awwal na farko نعم.
wa imaratu Wa wa imaratu tukina waqtihim.
ke raya wakacin su da shi واجتمعوا ba abin إلا da على suka taru a تلاوة kan sai ما ko dan su karanta abin da ya تيسر من كتاب الله تعالى sauwaka daga littafin Allah والاستغفار su yi istighfari su والصلاة على النبي salati ga صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم su ambaci والذكر.
Allah نعم.
wai kai ta وحكاية sirati سيرته ya kai to وأمجاهه صلى الله labarin rayuwar manzo عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam da yaban manzo إذا كان التشبه عن Indaka إلك idan kamar a wajenka shine أن لهم tajammu'atin cewa su nasara sukan yi taro تشبه بالاجتماع da za tushabbahu da za a kamanta ta da taron da ake Ne, itbalin tibalin maulidi maulidi.
da tuna maulidi والمؤتبر to abin da ake isna ba Ma ya- wai taruwar ba ma ya ma da ji ilimi fitilkan da abin da yake mutum afuwa a taruwa ba ka ce kawai don wani ya taro wanda yake batacce wani kuma na kirki ya yi taro shikenan sai duk taron ya zamo ai na banza ba a'a shi bataccen meye a nasa taron na kirkin meye a nasa taron shi ne abin da yake hankali shi ne abin da yake addini فالنصارى su nasara عندهم الكنائس suna da coci-coci ne والمسلمون musulmi kuwa عندهم suna da المساجد masallatai ne وصورتهم surar ba Kirkin yani, masallaci da coci yana dab da juna so da yawa wani cocin idan da za a ɗauke cross ɗin na kai a gyara hasumiyar sai ya koma masallaci eh masallacin kuma da za a ɗauke hasumiyar a mai da a sa to- a cross a kai sai ya koma coci وما don يجوز wannan sai a ce masallatai ba daidai bane kenan dan ta wani waje suna kama da coci coci ne
وما يجري في داخله amma abin da yake gudana a ciki متباعد yana جدا da bambanci kwarai tsakanin abin da ake a coci-coci da abin da yake ake a masallatai akwai bambanci kwarai فالمساجد مساجد لعبادة الله عليه.
تعالى an gina ta ne don bauta Allah tabaraka wa ta'ala والكنائس su ko coci-coci لأعمال الكفر an gina su ne والضلال don ayyuka na kafirci da bata فشتان ما shi بينهما yasa tsakanin su da nisa kwarai وقولك إنه مملكتي.
وسيلة إلى اللغو ilal guluwi wai yin maulidi hanya ce ta a zurfafa a ba annabi matsayin da ba nasa ba والمبالغة da في isa matuƙa a girmama sallallahu alaihi تعظيمه صلى الله عليه وسلم wasallama حتى ي- yukuri ila hatta du'ai ya yukuri kaɗin ya sada ila addu'a du'a'i a ringa roƙonsa ko a ringa neman taimako da shi a ƙyale ala Allah haddi bisa yadda kai ta'abirinka kake ya faɗa sayyidi.
ya to mai gida malam Qawlu laka.
zan faɗa ma أولا da farko إنه لا مبالغة في تعظيم رسول الله صلى الله ba wani عليه abin da za وسلم a faɗa a ce an yi mubalaga in dai a game da girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ولو بلغ ما بلغ المبالغ ko da mai isa matuƙar ya kai inda ya kai na daga isa من matuƙar a تعظيمه cikin girmama وما shi دون أوصافه matuƙar ne والألوهية bai ce manzan والألوهية.
Allah Allah ne ba bai ce Ubangiji ne ba to duk abin da zai faɗa daidai أما ما دون ne duk abin da yake ذلك koma bayan a ce manzan Allah Allah ne ko Ubangiji فهو ne إلا كما to shi قال bai zama القائل ba sai ko kamar yadda mafaɗi yake cewa laisa ma yuqalu qalu fihi burugune wanda sai la yuqalu laisa yuqalu duk abin da za a faɗa game da manzo sallallahu alaihi wasallam bai wadatar ba har yau akwai sufofinsa da ba a faɗa ba abinda kuma daman ya wuce ma a faɗa din to ai ba za a faɗa din ba
أو haka كما ba قال kala فتى fatal bid'a ko yadda yake ko yadda jagoran jagorori yace ونابغة الزمان wanda yake mai fasahar wannan zamanin shi ne Muhammad bin Muhammadi al-Alawi Alawi fi madiniyati a qasidar da ya taya man manzon Allah yakfika anna ilaha al-arsh sawwarahu kama yasha'u wa minhu sawwara suwara ما هي فزو هذا إن من قاسه بالورى لو لم يكن بشرا أصلى عليه بما قد كان ناسبه رب العباد فماذا يبلغ الشعراء رضي إليه قديما من بدائه كأم واسر والهمزين ما كسرا شادوا به وأناروا ثم ما بلغوا كلا لأمرك من مشاره الأشرا ya kafika ya isar ma a game da matsayin manzon Allah cewa ubangijin al'arshi sawwarahu ya suranta manzo kamar yanda ya nufa ومنه daga سورة gare shi ne السورة.
ya suranta duk wasu sura لا لا تقس kai بالمعلمات kaka ce za ka kiyasta manzo mai shafa kafirci da sauran halitta فذو خطأ ما wanda duk قاسه ya ce zai بالورع kiyasta manzon Allah da sauran halitta ya yi kuskure لو لم يكن بشرا don ko da ba mutum ba ne أثناء عليه ya a rabbul ibadi ubangijin bayi a suna alaihi ya yabo ga manzon Allah Bima bima kana karta da nasabahu da abin da ya dace da shi وما kuma za a duba shu'ara me mawaka za su kai me mawaka za su kai وهدي إليه ada ilaihi qadiman bi bala'i ka'abu ka'abu wa hassanu da hamsanu wala hasiyu da mai hamziya husiri sun ba da kyautar ma kasura abinda ya yawaita min bada'ihi daga waƙoƙi masu ƙayatarwa ilaihi ga manzon Allah qadiman tun da can tun a zamanin sa da bayan zamanin sa Shadu.
wannan wanda suka tsaya tsayin da kayabansa shadu bihi ba alhamza ta farko shadu bihi sun ɗaukaka da matsayinsa wa anaru sun haskaka ثم ما بلغوا min mai sharin ushara amma duk abin da suka yi in an kasa goma aka sake kasawa goma ba su ɗauko kashi ɗaya ba daga sufofinsa la'amurka na rantse ma da mamallakin ranka انتهى wannan ya ƙare فهؤلاء فهؤلاء وإن- وأمثالهم إلى هم الذين فتح فتح الله الله أمثالهم سنة أن الله بصائرهم يبوء بصيرarsu بذلك القليل من من القليل القليل dan dan dan kaɗan daga cikin dan kaɗan من مقام daga رسول الله matsayin manzo صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam da وقدره darajarsa وأما الكثير amma mafi yawa من قوم من من مقامه مقامه وقدره وقدره ودرجته ولا مدمع لأحد في ba wanda yake معرفته tsarin ma ya san shi ولا wala بلوغه bulugihi ko ya kai sallallahu gare alaihi shi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai mai tambaya cewa a wafi sahabi ne ko tabi'i a ba sahabi ba ne sai dai ma ko yanzu a cikin tabi'i amma dai gaba daya ba ba a cikin sahabai